شيء تعظيم العلم za mu tashi المعقد السادس المعقد السادس قال يتي asali ko tushe na uku na shida wanda ake samun ta'zimul ilmi a cikin shi ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul ahammi fal muhim ri'ayatu fununihi fil akhdhi kulawa da bangarorin ilimi a gurin koyo kar ya zamanto da bangon littafi ya burge ka zaka siyo kasa a gaban malami ka san mawdu'in littafin ka san me ya dace da kai ka san me ya fi wato kake da amassul hajati ilai an gane ko wa taqdimul ahammi fal muhim da gabatar da wanda ya fi muhimmanci akan abin da ko da yana da muhimmanci amma bai kai wannan muhimmanci ba ai gaba da gabanta malam yace inna suratal mustahsanata yazidu husnuha bi tamattu'il basari bi jami'i ajza'iha lallai sura an ce sura a yaren shari'a ko mu ce yaren malamai duk wani abu ko menene wani abu mai zati abin da zai yiwu ka gan shi kuma za ka ji daɗin ganin shi ɗanka ne matarka ce in su can ne sun fi buga misali da wato ainihin masoyiyarsu an na ce can kun gane lokacin ko lokacin jahiliya asura a'a dokinka ne da kake hawa kamar yanzu mu ce motarka mashin ɗinka suna cikin suwar to lallai duk wani abu mai kyau almustahsana wanda ake ganin kyan shi ya zaidu husnuha kyawun shi yana ƙaruwa bi tamattu'il basari bi jami'i ajza'iha ta hanyar jin daɗin gani da kallon dukkan ɓangarorin wannan abu idan mota na da kyau kawai sai ka kalli gabanta gabanta kadai baka kalli kofofinta da gefenta da cikinta ba wannan kadai ba zai sanya maka wato ba za ka san hakikanin cikakken kyawunta ba haka nan dukkan komai wa yafutu min husniha inda naziri bi qadari ma yahtajibu anhu min ajza'iha zai kubce mawa mai kallo kyawunta zai kubce ma mai kallo da gwargwadon abin da bai samu damar gani daga cikin ɓangarorin wannan surar ba abin da ya samu katanguwa shine al-ihtijaz abin da ya samu katanguwa daga ganin shi daga sauran ɓangarorin wannan abin bai ma gama liba giya ɗinta ba gurin sa bites ko bai ga ainihin wato esinta ba bai ga kaza ɗinta ba musamman ita wannan motar nake misali kawai ya hango ta ne ta ga kuma akwai tinted glass baya ganin cikin kawai gaban bodin ya gani da zai ce kai motar nan tana da kyau to ina ga wanda ya shiga cikin ta ya tuka ta ina ga wanda ya ainihin wato kwanta a cikin ta yayi bacci ana tuka shi kaga wannan bai san dadin ta ba kamar yadda wancan ya sani an gane ko to sai ce wal ilmu hakaza na buga misali da mota ne dan kowa na san ta anan ban san wanda ba ko akwai wanda baya so a rayuwar shi yana so ya mutu bai sai mota ban hadda ni ina so to dan haka abu ne da za a gane zaka sai ce wal ilmu haka da haka shi ma ilimi shi wanda ana hau iyakacin shi kala ya kulu kul madhi mudari ya amliko to ba zai san daɗin nahau da riba shi da amfanin shi ba irin wanda ya yi tabahuri a cikin shi ya yi ingimasi ya nutse ciki ba zai san daɗin shi kamar wannan ba an gane kuwa to marra'a sai ce marra'a fununahu bil akhri wa asaba min kulli fannin hadda kamulat alatuhu fil ilmi to duk wanda ya kula da ɓangarorin ilimi gurin koya kuma ya samu daga kowane ɓangare na ilimi ya yagi raban shi kamulat alatu fil ilimi alar shi ta ilimi za ta kammala an ce ala kayan aiki abinda sai da shi za a iya yin wani abu to wannan fannonin da ɓangarorin su za su baka ahliya da malaka wanda ita ce ala ɗin da za ka iya gane abubuwa na ilimi da shi to wannan malaka din shi ma'ana ikon shi na fahimta da ganewa da aiki zai kammala ya zama kowane bangare yana karanta tun da ya taso dama asasan yana karanta nahau yana karanta sarf yana karanta balaga yana karanta adab yana karanta fiqh yana karanta hadith yana karanta tafsir yana karanta usulul fiqh da usulul tafsiri da kaza da kaza da kaza a haka ya taso kwakwalwar shi tana samun numu hatta zamanto nadija ya samu ainihin wato nunar kwakwalwa a cikin bangarorin nan gabaki daya ba daidai yake ba da wanda tun da ya taso fiqh kawai yake tun da ya taso lugha kawai yake ba ɗaya suke ba an fahimci wannan qala ibn al-jawzi rahimahullah fi sayd khatiri ibn al-jawzi wato abu al-faraj abdurrahman ibn abi al-hasan al-qurashi at-taymi al-bakari ya rasu shekara ta 597 ya faɗa cikin littafin shi saydul khatir sai ya kulla wani dan babi sai ce jam'ul ulumi mamduh jam'ul ulumi mamduh tattara ilmin muka abu ne da ake yaban shi ya zama to kana da ilimin kaza kana da ilimin kaza kana da ilimin kaza duk da ana so a zama ka kamar yadda zai yi bayani daga ƙarshe ka yi ƙoƙarin ƙwarewa a wani fanni amma dai baka jahilci wancan fannin ba sai dai a ce baka ƙware ba ai ka san jahilta jahilta daban ƙwarewa daban ko ba zai yiwu ba kila ka ce kowane fanni sai ka zama mausu'i ana samu amma kuma zai yi wuya to amma dai ya zama kowane fanni ba za a layance maka ba na muku wata hausa ba za a wato ainihin yadda ba ka kar a zo ana karanta wani abu a wani fanni ka ji kama ana gwaranci karka kar ya kasance haka mai iya magana ya ce min kulli fannin khudh wala tajhal bihi fal hurru muttali'un 'ala al asrari ce min kulli fannin khudh daga kowane fanni na ilimi ka yagi rabanka wala ta jahal bihi karka jahilce shi fal hurru muttali'un ala al asrari domin cikakken da ma'ana dalibi na kirki nan ya isti'ara ne dalibi na kwarai yana lallekawa ya ga sirrin kowane fanni wa yaqulu shaykhu shuyukhina muhammad ibn mani'in rahimahullah daga ilimi da isnadi ne malamin malamin mu محمد ابن مانع ونسمي محمد بن عبد العزيز بن محمد ابن عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن مانع التيمي والتميمي قبيلة السعثيمين كان اسمه محمد بن عبد الوهاب النجدي da an haife shi shekara ta 300 ta hijira ya rasu 385 ya shekara 85 cif a duniya malamin su'uthaimin ne shi yasa ya ce malamin malamanmu shi al'imam al'usaimi bai samu haduwa da shi ba da aka malamin su a shekul usaimin ne wanda su kuma malaman su usaimi ne an fahimci wannan ya faɗa fi irshadi tullab wani littafi ne wanda maudu'in shi irin wannan ne sa mai suna irshadu tullab ila fadilatil ilmi wal amali wal adab irshadu tullab ila fadilatil ilmi wal amali wal adab to a cikin littafin yake cewa ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة بكما تقالب إلمي با الفاضل ɗalibi na ƙwarai mai ilimi ai ba da yake da jahili ba ko shi yasa kira shi fadil al yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun la yastawun wala yanbaghi lil fadil bai kamata ga ɗalibin ilimi na kirki ba an yatruka ilman min al ulumin nafi'ati ya bar wani ilimi daga cikin ilmummuka masu amfani in dai ka san ilimin nan zai amfane ka addinin ka karka bashi allati tu'inu ala fahmil kitabi was sunna ilimin duk da zai taimake ka gurin fahimtar alqur'ani da sunna idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan ala ta'allumihi idan ya sani daga kokon zuciyan shi cewa yana da karfin hali da fahimta da ainihin riska da ganewa ta koyon wannan ilimin to ko da ya ji ba shi da ƙoƙarin fahimtar wannan ilimin ba cewa zai iya bar shi ba a'a zuwa wani lokaci yanzu in Allah nan gaba na koye shi kamar yanzu tsari na karantarwa kaga ba a fara koyar da mutum balaga kai tsaye bai iya ko hada baki ba ka ce zaka koya mushi balaga eh kamar wanda ya yi shiga cikin tabo da ya fito kawai sai ya shafa mai ya fesa tara bai yi wanka ba bai wanke bai samu at-takhliya qabla tahliya ba ko ba haka ba an gane wannan kuwa to saboda haka kar ba zai iya ba to amma ya sa ma kanshi nan gaban Allah ya yadda na koya Cik- yana cikin tsarin rayuwar shi ka zama to mai khattata rayuwarka in dai ya san zai iya ma'ana tun da yanzu ya dan iya hada baki ya dan iya ta'abirin shi da wane ne yana dan jin larabci sai dai ba shi da jazba ta larabcin sosai bai san in an faɗi kaza ya fi kaza ƙarfi ba to yanzu sai ce to bari sai in hada da su ulumul wato ne su balaga su adab su usulul tafsir usulul fiqh don ƙara nuna to wannan karye wasa wala yasughu lahu an ya'iba al-ilma alladhi yajhaluhu wa yuzriya bi'alimihi bai kamata gare shi ba kace abu kaza sa'ir ne kenan yana yiwuwa wala yasughu lahu baya halatta gare shi an yu'iba al-ilma alladhi yajhaluhu ya aibanta ilimin da ya jahilta sun ce al-insanu aduwu ma jahila in mutum bai iya abu ba sai ya ce aikin banza kai lugan me bai iya bane ba shi yasa dole ya faɗa da ita to kar ka zama mara adalci bai kamata ba mutum ɗalibin ilimi alfadil ko ya ainihin aibanta ilimin da ya jahilta wa yuzriya bi alimihi ya dinga izgili wa masanin wannan ilimin kar ya haka ka daure kai ma ka koya ce fa inna hadha naqsun wa razila domin wannan tawaya ce kuma ainihin kaskanci ne ya zamanto mutum bai san ilimi ba kuma ya dawo yana sukar ma'ilmantan shi ko masanin shi ce wato ainihin bai san ilimi ba amma ga wani wanda ya iya wannan ilimin ya san shi kuma sai ya dawo yana izgili ga wancan sai ce fa inna hadha naqsun wa radhila wannan tawaya ce kuma kaskanci ne gare ka ba girman ka bane a matsayinka na ɗalibin ilimi ka tuhumi kanka da baka san wannan abun ba wanda ka san zai amfane ka duniya da lahira ba wai ka dinga zargin wanda ya iya shi ba an gane wannan kuwa sai ce fal aqilu wanda yake mai hankali yanbaghi lahu an yatakallama bi ilmin an aw yaskuta bi hilm mai hankali ya kamata yayi magana da ilimi duk abin da zai faɗa zai iya bada ba'asi me yasa kai kaza saboda kaza me yasa kace kaza saboda kaza aw yaskuta bi hilmin ko ya yi shuru da ladabi ya yi shuru da haƙuri da juriya kardan bai sani ba kuma ya dawo yana zage-zage an ce me hukuncin kaza ku mutane ku raina mutane wace kallar tambaya ce wannan wani a'a ce ban sani ba kawai ka huta au yaskuta bi hil wa illa in ko ba haka ba dakhala tahta qawli al-qa'ili zai shiga karkashin fadin mai magana da yace atani anna sahlan dhamma jahlan علوما ليس يعرفهن سهل علوما لو قراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل يتي أتاني يزو أواني ضبط أتانا لك أنا كرنتاش أتاني أن سهلا labari ya riske ni cewa sahal zamma jahlan ya yi zargi da jahilci uluman ga wasu ilmummuka yani zamma uluman ya zargi wasu ilmummuka su kai na hawan me wanda ya kututtuba mawa na hawan ma a shar an yi ya iya ya kasa to duk da ba a mai usulubi mai kyau ba ba a mai mu'amala mai kyau ba sai ya danna ma na hawan ashar to na hawan ma ya kaza kazan shi sai ya ja ta maguzawa ya rufe to kaga wannan ما سكت بحلم أوه. لأنه لم يتكلم بعلم فينبغي له أن يسكت بحلم فذاك سيتي لاباري يا زومن cewa lallai sahal sahalun minan nas ba wani sahal muayyan ba yawa zamma jahlan ya yayi zargi bisa jahilci uluman wasu ilmin muka laisa ya'rifuhunna sahalu saboda sahal miskini bai san su ba da ya san ilimin sai ya ce uluman wasu ilmin mukane wa'inda laukaraha inda ya karanta su ya goge hamza din saboda an maida ta a wato ainihin alif saboda darura ta shayar laukaraha inda ya karanta wa'innan ilmin mukan ya san su ma kalaha da bai ji haushin su ba da bai kyamace su ba uluman laukaraha wasu ilmin mukane wa'inda da ya karanta su ma ƙalaha ba zai kyamace su ba ba zai jawushin su ba walakin nan rida bil jahli sahlu sai dai yarda da jahilci abu ne mai sauki tunda shi jahilci bai da wahala an gane ku to da ka zuciya na yarda da jahilci tunda ita ba wani wahala da zaka sa ilimi shine sai ka yi ci wahala sai ka dage to da ka jikinka da wato ainihin ranka baya son takura da ka sai mutum ya zama baya shi yasa ga yan bid'a ba suke zargin abubuwa da yawa saboda indi wayan abubuwan ba a tabbatar da su sai da ilimi to su kuma suna da lalaci gurin karatu to shi yasa sai suke zargin su to da haka maganin kada a yi kar a fara mai kun ka shiga cikin wato ainihin ma'azaki na kana zargin ilimi da ma'ilmanta to shi koyo yana da faɗi sai ka shiga cikin masu koya baka da laifi dan an tambaye ka abin da baka sani ba ma'ana ilimin ka bai kai gare shi ba kana kan nema ne baka da laifi ka ce baka sani ba amma kana cikin nema amma kana da laifi ya zama an tambaye ka kan abu ka hau faɗa ka hau hayaniya ka ta da rikici saboda baka san shi ba kar mutum ya kasance haka yambaghi an tatakallama bi ilmin aw taskuta bi hil to zamu bashi haka sai ce inta haka lamuhu zancen wato anin ibnu mani'in ya kare anan sai mu tashi wa inna ma tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi i'timadi aslain ya zaman to karatu mustaqil